لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا ثلاثة عشرين دقيقة وتر رمضان hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 daidai da goma ga watan uku miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu na ainihin wato tarjamar ayoyin alkur'ani wanda muke ci gaba da gabatar da su a cikin waɗannan kwanaki masu albarka muna dai cikin suratu ali imran sura ta uku sannan kuma ajiya mun yi karatu ne daga fadin Allah ta'ala innal ladhina ishtaraw al-kufra bil imani lan yadurru Allah shay'a wa lahum adhabun alim aya ta 187 mun kuma tsaya akan 177 akwai 178 mun tsaya a 180 faɗin Allah ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli insha Allah ta'ala za mu dora kamar yadda muka saba Allah rahma bismillah لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد mumtaz Allah madaukakin sarki yace laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adhabal hariq Allah ta'ala yace laqad sami'a Allahu lalle haqiqa tabbas Allah ya ji qawlal ladina qalu maganganun ko maganar waɗannan da suke cewa inna allaha faqirun lalle Allah maɗaukakin sarki matalauci ne wa nahnu aghniya mu kuma mawadata ne sanaktubu ma qalu Allah ta'ala yace da sannu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatlahumul anbiya da kuma karkashe annabawa da suka yi bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba wa naqulu dhuqu azabal hariq zamu ce da su ku ɗanɗana azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan azaba za a yi muku ita ne sababiya da kuma sakamakon abinda hannayenku suka gabatar wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid da dai Allah ba mai zaluntar bayinsa bane kafin mu koma kan waɗannan ayoyi idan muka kalli ayoyin da muka karanta jiya za mu samu darussa a takaice kamar guda uku zuwa hudu daga cikin darasin da za mu ɗauka a ayoyin da muka karanta jiya shine ni'imar duniya ba ta nuna Allah yana son mutum don ya bashi ita ba ma'auni ba ne kuɗi mulki da dukkan wata ɗaukaka ta duniya ba wai wannan shine alamar da take nuna cewa mutum yana da fada a wurin Allah ba ba shi ke nuna cewa mutum yana da ainihin wato wata daraja da kima a wurin Allah ba ita duniya ba ma'auni ba ce ana iya ganin wanda yake shan wahala a cikinta kuma yana da fada a wurin Allah saboda ita ɗin kowa ma ba shi ake da tana da wani daraja da ƙima to da shi ne sai a tsammaci Allah zai keɓanci wasu ‘yan ajin tubarkalla ya ba su ita to amma tun da duniyar ba wani abu ba ne a cikinta face rudi face hayaniya face kuma ainihin shagala wannan shi ne kawai yawa matsalul hayati duniya كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تضروه الرياء وكان الله على كل شيء مقتدرا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء نعم مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لقوم يتفكرون أقوى wannan shine hoton duniya da aka shi sa zaka iya ganin wani kazami wani wanda yake ba shi da wani mutunci ba shi da kima ba shi da daraja bai san ya kamata ba sai gan shi da ita da haka mu gane cewa duniya in dai ni'ima ta ta ce to dan an ba mutum baya nuna cewa Allah madaukakin sarki yana son wanda ya bashi rubbama ma takan zama istidraji Allah ta'ala zai iya bawo mutum duk abin da yake bukata a duniya amma istidraji aka yi masa talala kamar yadda muka karanta ayoyi da yawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mutane da yawa istidraji ya buɗa musu ya yalwata musu ya ingizo musu dukiya mai tarin yawa ba da nufin su zamanto ainihin wato ba dan Allah ta'ala yana son su ba sai dan Allah maɗaukakin sarki ya danke su sakamakon zunubin da za su ƙara nausawa ciki duba da irin abin da suke samu na kuɗi da muƙami da damammaki duk da suke samu a duniya balma wani lokaci in dai ni'ima ce ta duniya in mutum bai hattara ba sai ta jawo masa azaba da fushin Allah a lahira saboda haka sai mutum ya kula abu na biyu wajibi ne akan mumini ko da yaushe ya dinga ganin me ya gabatar a rayuwarsa kullum ka dinga tsayawa kana kallon tafiyan nan ta tura shekaru sun ja ba fa yau aka zo duniyan nan ba shin tsawon wannan tafiya da ake ta yi yanzu daga ina kake tafiyar taka kaci tazarar ina yanzu kana daidai ina to wannan in ka waiwaya ka kalli irin abin da ka baro a baya to sai kuma ka kalli wani irin tarin aiki ka gabatar a wannan doguwar tafiya wannan long journey da ka ɗauko mai ka gabatar da aka shi mumini ko da yaushe in yayi tafiya sai ya tsaya kuma ya ga to wai riba yake ci a wannan tafiya ko faɗuwa yake ko kuma mai da kuɗi yake wannan shine mai hankali ba wanda kawai tafiya ake ta yi ba har kuma sai ran da aka zo mutum faf ya faɗi ya mutu kuma a dinga man rabbuka ma dinuka ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum da aka yana yi yana abin nan shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad kowanne mai rai fa ya dinga kallon ya dinga duban menene yake gabatarwa dan gobansa alkiyama duk mai imani zaka same shi Allah ta'ala ya kira shi zuwa ga ya dinga kallon me ya gabatar don gobansa lahira shin yanzu irin shirin da ka yi ka shirya ka haɗu da Allah a haka irin abin da ka gabatar na aiki kana ganin ya wadatar in ka haɗu da Allah da iya wannan aikin baka da matsala kana ganin iya abin da ka gabatar na aiki ya gamsar da za ka iya samun aljanna da shi sannan abin da ka gabatar wanda bai da kyau sai kai kokarin istidraki ka riskar da abubuwa masu kyau a ragowar abin da ya rage maka a rayuwa sannan mun fahimci tsawon rai zai iya zama alheri zai iya zama sharri ga mutum a iya samun mutum ya dade a duniya kuma dadewa ta zama masa alkhairi saboda mutumin kirki ne domin duk sanda ya ƙara kwana ɗaya wannan kwana ɗayan sai sikelin awansa ya ƙara nauyi da abin kirki dan sai yayi zikiri sai yayi salati sai yayi karatun alkur'ani sai yayi sallah sai yayi umarni da kyakkyawa sai ya hana munkari sai yayi ayyuka masu kyau da aka duk sanda duk kwanan duniya in yayi sai kaga shi a sikelin sa ƙaruwa yake na aikin alkhairi shi yasa duk wanda Allah ta'ala ya bashi tsawon rai a cikin da'a ga Allah wannan ya more kwarai da gaske yana daga cikin waɗanda a iya muri da fatan Allah ya baka irin tasu sannan kuma tsawon rai zai iya zama wa mutum musiba zai iya zama masa ainihin wato sharri domin in ya zamanto ya yi tsawon rai cikin saɓon Allah madaukakin sarki wannan tsawon rai ya zama ba mai amfani ba ta tare da shi sannan mun fahimci cewa in ana zaune kalau in al'amura suna garawa komai yana tafiya normal ba a gane mumini da munafiki a lokacin da komai yana garawa komai yana tafiya ba wata mishkila to ba a iya tantance mumini na gaskiya da munafiki a yaushe ne ake gane so lokacin da jarabawa ta zo to duk sanda Allah ta'ala ya kawo jarabawa nan ake gane masu imani nan ake gane munafukai shi yasa Allah madaukakin sarki yace ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alai da dai Allah ta'ala ba zai kyale mu'minai a irin zaman da suke ba suna cakude wasu daga cikin su mu'minai wasu daga cikin su munafukai kuma shi kenan ai ta tafiya a kasa ware wane ne nagari wane ne mugu a kasa gane waye muminin waye munafikin Allah ya ce ba ai Allah ta'ala ka'idarsa baya bari a cikin ayi tafiya haka hatta ya miza al-khabitha min at-tayyib har sai Allah ya ware lalatacce daga mutumin kirki sai an gane wana wana wana wana mutumin kirki wana wana kuma mutumin banza ne to wannan yana daga cikin to kaga ta yaya ake iya ganewa shine ta hanyar jarabawa Allah madaukakin sarki ya jarabce mu da wasu wajibai ya ce mu tsaye da sallah ya ce mu ba da zakka ya ce mu zama masu gaskiya ya ce mu zama masu amana ya ce mu zama masu kyautata wa iyaye wayannan duk wajibai ne ya ce mu sadar da zumunci to wannan ita ma jarabawa ce wanda ya mursisi yaki bai tsaye da sallah ba azumi yake ba ma sai aga dama baya ba ruwansa da iyayensa baya sadar da zumunci ga ƙarya ga cin amana a to kaga an bambance hatta yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib da haka ba a iya tafiya da haka wannan jarabawar ta wajabta maka kuma kayi kai abinda aka wajabta maka din wannan shi ma yana daga cikin abinda ake ware na gari da mugu sannan Allah madaukakin sarki cikin jarabawarsa ya jarabce mu da wasu abubuwa da muke so ko ran muke so kuma ya haramta mana su a nan ma don a gane wane ne zai haƙura da waɗannan abubuwan wane ne kuma zai ƙundin bala ya fada ciki don Allah ya ware ka gane munafiki ka gane muni waɗanda yana daga ciki sannan akwai ibtila'o'i na yau da kullum yanzu kam ga kasuwa tana tafiya kuɗi yana shigowa ai ba za ka gane yana da ima sai ran da jarabawa ta zo Allah ya aiko da wani ibtila'i dukiya ta taɓo ko ta ƙone ko ruwa ya tafi da ita ko kuma aka samu karyewar jari kaga bai daina zuwa masallaci ba kaga bai daina mu'amala mai kyau da makota ba kaga al'amuransa duk da ya saba masu kyau na addini ba abin da ya daina amma da mutum abubuwa sun ja baya kaga shi ma Allah ya mai laifi shi ma ya daina zuwa sallar ya daina zuwa sallar jami'i ya daina kula makwabtansa saboda kawai dan me yasa Allah zai jarabce shi jarin sa ya kare to kaga wannan yana daga cikin abin da ake gane mumini da wanda ba mumini ba wajen cin jarabawa da aka kaga kenan ba a gane mumini da kuma munafiki in ana zaune kalau don haka a lokacin da aka ɗan shiga yanayi a lokacin da aka shiga cikin kunci a lokacin da aka shiga cikin ainihin wahalhalu to a daidai wannan lokacin ake iya ganewa cewa wane mumini ne wane kuma akasin haka ne Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace a kafin mu ɗora karatu mu kalli ayar ƙarshe ta jiya ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير Allah maɗaukakin sarki a wannan aya ya ce kada waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su daga falalarsa kuma suke rowa da wannan falala da Allah ta'ala ya ba su to kada fa su taɓa tsammanin wannan rowar alkhairi ce a tare da su kar mutum ya ɗauka wannan tsumulmula da tattarewa da hanawa da yake yi zai zama masa alkhairi Allah maɗaukakin sarki ce bal huwa sharrul lahum dukkan waɗanda suke rowa har abin da yake na wajibi ma da Allah ya wajabta na zakka ba sa cirewa daga cikin dukiyarsu to kasu taba tsammanin wannan zai zama alkhairi a gare su bal huwa sharrul lahum a'a Allah ta'ala ce sharri ne gare su duk da cewa a babin istidrajin da muke ta magana da talala wani za ga ya baya ba da zakka kuma jarin sa yana ta karuwa kudin sa yana ta karuwa yana ta haɓaka bara kudin da ya samu daga bara zuwa bana masu yawan gaske ne sun ninninka abin da ya samu na bara wacce kuma baya fitar da hakin Allah baya zakka to kar ya tsammaci cewa wannan abu da yake wani alkhairi ne gare shi Allah ta'ala ya ce bal huwa sharrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyama an karbo hadisi daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man atahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بله بلهزمتيه يعني بالشدقي يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية أبو هريرة الله يكارى مسيدايتي وترانا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ya karantar da wannan hadisi ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu yaki cire zakkar wannan dukiya din Allah ya bashi dukiya zakkar nan ba ba kawai da ka samu kudi yanki ta cire zakka ba na farko sai abin da kake da shi ya kai nisabi idan ka ɗauki nisabi da zahab zinari to sai mutum ya mallaki wajen naira miliyan goma sha tara idan kuma ka ɗauki wanda hukumar zakka da hubusi ƙarƙashin gwamnatin kano suka ce a yi amfani da shi a abin da ya shafi zakka suka ce a yi amfani da fidda fiddan nan ita kuma ba ta kai wancan ba wato fiddan miliyan ɗaya ne da dubu ɗari tara da tamanin da biyu da ɗari bakwai ina jin da goma sha biyu da ɗigo hamsin da biyar wannan kaga bai kai miliyan biyu ba to wannan kuɗin da Allah ta'ala ya hana dubban mutane in ka tare su ba su da wannan kuɗin naira miliyan biyu kai sai Allah ya sa kana daga cikin wanda cikin falalar Allah Allah ta'ala ya sa ka mallaki miliyan biyu zuwa sama to yadda ka mallaki miliyan biyu sai cire zaka'a aka ce wannan miliyan biyun sai ta kai shekara guda misali yau muna goma ga watan uku sai Allah ta'ala ya sa kudinka ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari tara ko miliyan biyu misali to yanzu sai shekara ta zagayo goma ga watan uku 2000 wato a 2027 to sannan kudinka ya kai zakka to tun da ya kai zakka na farko kaga kenan sai da ka mallaki abin da ya kai zakka kuma shekara ta zagayoye shekara to abu na biyu da za ka yi shine sai ka wannan miliyan biyan ko miliyan biyu ba kaɗan din sai ka raba ta gida arba'in na ganin ga ka raba ta gida arba'in kuɗin ba na jin ya kai naira dubu hamsin dubu arba'in ne da wani abun na gani shine ba a cikin miliyan biyu da Allah matsaukakin sarki ya baka ba da wayanka ba ba azancinka ba ba kwazon ka ba in kwazon nema ne akwai wanda ya fi ka kwazon nema amma Allah bai bashi bai baka yanzu kai baka gode wa Allah ba da yasa kai ne kake da shi ake nema a hannunka ka manta dan Allah ya ga dama sai ya jarrabe ka da kai ne zaka zama yadda sufula kai zaka dinga neman a taimake ka amma kai Allah sai ya ɗaukaka matsayinka ya ɗaga daraja ka sai sa kai ne kake da shi ake neman taimako a wajenka za ka ba da one over forty shi ne aka ce ka ɗan tsitsinkawa waɗanda su kuma alfukara almasakin da sauran waɗanda aka lissafa in kai wannan shi ke nan ka cire haƙƙin Allah na zaka sai kuma wata shekara shi kenan sai wata shekara ka zo ba ko anini ko kana so ko baka so haka zaka koma ba ko sisi kuma abin nan da ka tara kaki fitar da haƙƙin Allah kaki ka gode wa ni'imar da Allah ta'ala ya maka zaka tafi ka bari ƴaƴanka za su shiga su kwanta ma a ciki da matanka kai kam ka tara da kyar da zufa ka bata da mutane ka bata har da ubangijin da ya halice ka bata dan ka tara dukiyar ka tara musu kuma tun daga kwandala har zuwa miliyan miliyoyin da ka mallaka duk sai kayo Allah bayani sai amma hisabi a kansu to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya bashi dukiya ba kawai da ka samu dubu goma ce cire zakka da ka samu dubu ɗari a ce sai ka bada zakka a'a zakkar sai ta kai wani fixed amount fixed amount din shine nake gaya maka a cikin February shine naira miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da tamanin da ɗari da tamanin da biyu da ɗari bakwai da sha biyu ban manta ba da ɗigo hamsin da biyar shi ne za ka yi divide by forty ka bayan to sai Allah ta'ala yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda Allah ya bashi wannan ya ki ba da zakar musila lahu suja'an aqra wannan dukiyar za a mayar da ita wani kumurcin muciji mai matukar haɗari domin in ka karanta tafsiri da bayanan da malamai suka yi game da aqra lahu zabiba tali din nan zaka san wani irin muciji ne mai hadarin gaske to dukiyar ce gaba ɗaya ranar tashin alkiyama Allah zai rikidar da ita ta koma wannan kumurcin mucijin aqra aka ce wanda kansa ya kode ko gashi babu an ce ya tsufa sosai saboda tsufa kan ya kode ya tara dafi lahu zabibatani yana da wasu zane guda biyu a kansa an ce yana daga cikin macizai masu haɗari wanda da wuya su sari mutum ya tsallake to ba ma na duniya ba na lahira an mayar da dukiyar ita za a yi wa mutum sakandami da ita ma'ana a rataya masa a wuya wannan macijin ne zai zo ya dinga cafar muƙamuƙin mutum yana tsaransa yu dawwaqahu yawmal qiyama za a rataya wa mutum wannan kumurcin maciji ba wani muciji bane na daban dukiyar ce Allah ta'ala ya mayar da ita ta koma kumurcin muciji za a rataya masa a wuya ya akhudhu bil hizmatai mucijin zai zo ya dinga cafar ya dinga cafkar mukamukansa ya kulu yana sai mutum ya zambar ya wato ya zabga ihu ya ce a ba ka samu damuwa don wari ana maluka ce ni ni dukiyar ka ce ana kanzo ce ni ne abin da kai ta tarawa din aka yi wa'azin duniya kai keme mai kaki ka fitar da haƙƙin Allah. Ana maluk, ana kanzuk, shi ne can Allah ta'ala ce, wallazi ne ya kini zonar zahaba wal fiddata wala yun fi ƙuna hafi sabi ne layi fa bashirun bi azabin alim yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa bi haji bahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizuna to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fassarar wannan aya ya ce wannan mucijin zai dinga gaya wa mutum yana tsaran mutum ga zafin dafi da yake ɗurawa a jikin mutum ga kuma gurin da ya tsara ɗin guri ne mafi haɗari domin wajen da ya shafi kai to kuma yana tsaransa yana kuma yi bayani don kada tunaninsa ya tafi wani waje da nisa ya ce ana maluka ni dai dukiyar nan ta ci ana kanzuka ni ne dai taskar abin da ka dinga taskacewa kana tarawa ثم تلا هذه الآية سننسي النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تونا آية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم إلى آخر الآية على مدعوك تنسلكي يساب داتي لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لقد سمع الله للي حقيقة الله ياجي قول اليهود rashin kunya da maganganu na fitsara da Yahudawa suka yi suka yi wa Allah allazina qalu wa'anda suka ce inna Allaha faqirun ilaina shi Allah ma mabukaci yana da bukatun Allah madaukakin sarki ashe shi ma matalauci ne dan ka san ba Yahude rashin mutuncin sa ya kai matuka har Allah madaukakin sarki duk inda kaji an gaya wa Allah magana cikin alkur'ani galibi za ka so ne su ne suka ce yadullahi mafadula suka ce Allah marwaci ne to kaji anan kuma inna allaha faqirun ashe Allah ma faqiri Allah ma ashe mabukaci ne yana bukatar mu bashi gudunmawa mu taimake shi ya dulubu minna gashi yana yi mana yana yana yana yana yana roƙon mu an nuqridahu amwalan mubasharan can dukiya wa nahnu aghniya ashe mu ne ma mawadatan ba shi ba Allah ta'ala ce wannan bakaken maganganu da suka yi sanaktubu ma hadal qaul allazi qaluhu ce ba da dadewa ba da sannu za mu rubuta wannan bakar magana da suka fada wa sanaktubu lahum wa sanaktubu annahum radun bima kana min qatl abaihim abaihim li anbiya'illah kuma za mu rubuta ashe da yawunsu sun yadda sun amince da irin ta'addancin da iyayensu suka yi na karkashe annabawa zulman bisa zalunci wa udwanan da ƙetare iyaka wa sawfa nu'akhidhuhum bidhalika da sannu za mu kama su da hakan fil akhirati a lahira wa naqulu lahum kuma za mu ce da su wa hum fil nari lokacin suna cikin wuta yu'adzabuna ana azabtar da su zuqu azaban nari al-muhriqa ku ɗanɗani wannan azabar wuta almuhurika wadda take mai ƙuna. Abdullahi ɗan Abbas ya ce dalilin saukar wannan aya kamar yadda Ibn Jarir ɗabari ya faɗa, wata rana sayyidina Abubakar radiyallahu an ya ce wa wani cikin Yahuda da ake kiransa Finhas. Finhas yana daga cikin malaman Yahudawa. yana cikin ahbar ɗinsu sai na abubakar sai ya zo ya same shi yana tare da wasu yahuda sun taru a wurinsa to sai yake cewa sai na abubakar sai ya fara wa finhas wa'az sai na abubakar yake cewa ya kai finhas ka ji tsoron allah ka musulunta in sauran jahilci da rashin ilimi ya sa ba su karɓi musulunci ba kai kana da ilimi kana da ilimin attaura kuma na rantse da Allah ka san cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma abin da ya zo gaskiya ne daga gurin Allah ne ka san domin wannan abu ne da za ka same shi yana nan a rubuce a wurinku a cikin attaura da injila bayan sayyidina abubakar ya gama yi wa finhas wa'azi sai finhas ya ce wallahi ya aba bakarin ma bina ilallahi min faƙari ya ce abubakar wallahi ba mu buƙatar komai mu ba matalauta ba ne ba ma buƙata a wurin Allah Allah ne ma yake da buƙata a wajenmu ai wa innahu ilaina la faqir Allah ta'ala shine ma ya nuna yana da fakiranci da buƙata a wajenmu ka duba yanda Allah ta'ala yake ta godo wajenmu yanda Allah maɗaukakin sarki yake ta ainihin wato rarrashinmu a kan mu bashi rance wa inna anhu al-aghniya kaga mu ne ma mu ne ma mawadata ba ma bukatar komai a gurinsa shine ma yake bukatar mu bashi walau kana anna ghaniyan mastaqarada minna kama yaz'umu sahibukum da Allah mawadaci ne ba zai ce mu bashi rance ba kamar yadda mutumin naku yake riyawa yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mutumin naku yake riyawa inda da gaske ne Allah mawadaci ne ya zai ce mu bashirance wanda yake cikin wadata yana ce a bashirance wai saboda Allah ta'ala ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana Allah yana kwaditar da mutane cewa su taimaki addini in sun taimaka kamar rance suka ba Allah Allah zai biya su in ma mutum ba shi da imanin da yake ganin zai iya cire dukiya ya taimaki addini to Allah ya ce rance ka bashi in ka bashi zai zai ainihin wato zai biya ka to wai tunda Allah ce man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu ad'a wato fayudha'ifahu ad'afan kathira to wai Allah ba bukaci ne tunda ya ce a bashi rance shikenan kawai suka rike wannan gabar tunda Allah ta'ala ma ya ce a bashi rance kaga kenan mabukaci ne matalauci ne haka fa mutumin nan naku ya hana yanhakum anir riba ya dinga hana ku mu'amala da riba wa yu'dina mu kuma yana ba mu shi yana ba mu riba walau kana ghaniyan anna ma a'tana riba da a ce shi ma mawadaci ne da ba zai dinga ba mu bashi da ruwa ba ba zai dinga ba mu riba ba to anan ne fa ghadiba abubakar wannan da shiru yayi kawai yace a shi ba zai musulunta ba shikenan dama wa'azi ya masa kuma da'awa ya masa ya tallata masa addini amma daga da'awar kuma sai ka ci sai ka ci mutuncin Allah sai ka ci mutuncin manzon Allah dan kawai ba za ka musulunta ba to wannan maganganu bakake da ya faɗa su suka fusata sayyidina Abubakar radiyallahu anhu da aka fadaraba wajha wajha sayyidina Abubakar ya zabga masa tafi sannan darabahu shadidatan yayi masa mari mai kyau yace wallazi nafsi biyadi laula al'ahd alladhi bainana wa bainaka la darabtu unuka ya adu wallah yace wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa ba dan akwai alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninmu da ku ba yace wallahi sai na sare maka kai maƙiyin Allah shine Finhas ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullah unzur ma sana'a bi sahibuka ce amma kin Allah kaga abinda abokinka sahabinka yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayyidina Abubakar ma hamalaka ala ma sana'ata Abubakar me yasa kai haka فقال يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما ce wannan makin Allah magana ya faɗa ta yi min girma sosai ta yi min nauyi za'ama anna Allah faqirun wai wannan zai ce wai Allah faqiri ne wa annahum anhum aghniya wai su ne ma mawadata akan Allah falamma qala zalika gadibtu lillahi mimma qala sayyidina abubakar ya ce yayin da naji wannan magana sai tsikar jiki na tashi hankali na ya tashi haka ake so an taba addini an taba Allah an taba annabi sallallahu alaihi wasallam no go area ce ba a yi shiru yace da haka sai na fusata saboda Allah bisa ga abin da naji ya faɗa fa darabtu wajha haka shi ni kuma na wanki shi da mari fa jahada zalika fil has fil has yace ba haka ba ba haka akai ba ni ban faɗa haka ba ni ban gaggaya wa Allah magana ba ban gaya ban gaya maka maganganu ba wa qala ma qultu zalika finhas yace ni duk wannan abin da yake faɗa ni ban faɗa ba to shine fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fi ma qala finhas sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya raddi akan abin da finhas ya faɗa wa tasdiqan li abi bakrin dan Allah ya gaskata sayyidina abubakar ya kuma bayyanar da ƙaryar finhas sai ce laqad sami Allahu قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء magana ta kare yace ba wai karka dauka yace mu ma mun ji Allah ta'ala ce ko ko kwanto ba ba hakika Allah ya ji maganar waɗanda suka ce Allah fakiri ne su ne mawadata kaga sai aka sake fito da martabar as-siddiq radiyallahu anhu an fahimta ko dattijan arziki Allah ta'ala sai ya kare mutuncin sayyidina abubakar cewa sayyidina abubakar ba ƙarya yi wa finhas finhas shi ne ya fesa ƙarya domin abin da sayyidina abubakar ya yi naretin haka abin ya faru abin da finhas ya faɗa na ƙarya ta sayyidina abubakar Allah ya ce to shi finhas shi ne makaryaci sayyidina abubakar ya yi gaskiya Allah ya ce ni ma na ji laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah madaukakin sarki ya ji zantuttuka da maganganu na batanci da yahudawa suka yi cewa Allah maɗaukakin sarki faƙiri ne wa nahanu aganiya wai mu ne mawadata ma'ana su yahudawa su ne waɗanda suke wato mawadata Allah ta'ala ce ya ji wannan zancen sanaktubu ma qalu Allah ya ce da sannu za mu rubuta ma qalu abin da suka faɗa tahdidun wa wa'id shi yasa Allah ta'ala anan sai ya goya da wani laifi da iyayensu da kakanninsu suka yi ya nuna cewa duk salansu iri ɗaya ne wa qat lahumul anbiya da ghairi haqq da karkashe annabawa ba gaira ba ba gaira ba sabab ma'ana ba tare da haƙƙi ba ɗabi'a ce ta yahudu kashe ba wai sauran musulmi ba dan suna ta kashe musulmi a gaza da sauran ƙasashen duniya duk wannan kar ya zama maka abun mamaki rashin faruwar hakan ne ma zai zama abun mamaki domin sai ka rasa ya zaka yi da waɗannan ayoyin amma waɗannan ayoyin sun gaya ma su waye su tsakaninka da su dama hakan shi zaka sa rai ya faru su jefa makamai su kashe yara su kashe mata su kashe jarirai su kashe tsofaffi su kashe marasa lafiya wannan kaka ɗauka ba wai sauran mutane ba ma fararen huluna annabawa sun kashe annabawa da yawa don ka san ba ƙananan 'yan ta'adda ba amma wai su suke cewa wani terrorist na fata an gane sun karkashe annabawa wa ka'ayyin min nabiyyin qutil annabi nawa aka kashe kaga ya nuna an kashe annaba da yawa kuma galibin su sune suka dinga wadan ta'addanci hada qawluhum fillah wa hadhihi mu'amalatuhum rusulallah wannan maganganu da ba sun saba ga yawa Allah magana sannan irin wannan mu'amalar irin mu'amalar da suke wa manzannin Allah kenan duk manzannin Allah irin mu'amalar da suke ko su cutar da su da baki ko in sun samu dama su cutar da su a aikace da aiki ta hanyar kai musu farmaki ko kashe su wa sayajzihim Allahu ala zalika sharral jaza da sannu Allah ta'ala zai saka musu mafi sharrin sakamako akan haka wa naqulu dhuqu azabal hariq Allah ta'ala za mu zai ce da su ku dan azabar gobara zalika bima qaddamat aydikum wannan azaba za a yi muku ita ne sababin abin da hannayenku ya gabatar wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid kuma da dai Allah ta'ala ba mai zaluntar bayinsa bane yuqalu lahum dhalika taqri'an wa tawbiqan wa tahqiran wa tasghiran Allah madaukakin sarki ce wannan azaba da narko mai tsanani da ya zazzaga a kansu yayi musu haka ne bi sababi ma qaddamtumuhu sanadiyar abin da kuka gabatar fi hayati kuma duniya a rayuwarku ta duniya min al-ma'asi na saban Allah madaukakin sarki alqauliya sabo na maganganu wal fi'liya da sabo na aiki wal i'tiqadiyya da sabo irin wanda kuka dinga yi na aqida abinda kuka kudurce na mummunar aqida game da Allah da sauran abubuwa da suka shafi aqaid na addini wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid kuma da dai Allah madaukakin sarki ba mai zalintar bayansa ba ne sai Allah ta'ala ya ce
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله مدوك كين سركي الذين قالوا الله مدوك كين سركي با وندي كيش يا بياني Allah maɗaukakin sarki don ya sake fito da siffar waƙancan Yahudawa, ka dai ji irin mugun aikinsu ko, ka ji maganganunsu game da Allah ko don sun yi wa ɓatanci ga addini kakai mamaki. Don sun yi ɓatanci ga addini wannan ba abu ne wanda yake sabo, sai ce Allah na ƙalu su ne